بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kawo mu so makaratu muna ba ku haƙuri kwana biyu ba ku ganni ba daga maiduguri aka aiko aka ce akwai wani taron da suke ana kiransa ramadan karim taro ake mai yawan gaske a tare jama'a malamai da mutanen gari a jawabai na addini ya zama sheikh sharif sale shine shugaban taro gwamna shine babban bako shehun borno shine mai baki ni kuma wai ni ne babban mai yin jawabi to nan ne su ɗauke mini saboda larurar tafsiri ta ga ba za su ɗauke ba aka yi aka yi ta san bare bare da ƙarfin zuciya to sai na tafi na tafi kuma sai suka riƙe ni har yanzu suka ce dole sai na yi na yi hannu da yawa a NTA NTA ake cewa NTA da wanda na farko din ana kiransa ne ɗaya rediyon BRTV
BRTV BRTV aka yi live da rediyo da talabijin duk aka hada gaba daya to wannan shi ma NTA din suka yi live din suka hada aka yi musu hannu da yawa na awa uku to shine nake ba ku hakuri sai ba ku gane ba bismillahir rahmanir rahim wa garkarakum adwara alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa ubangiji tabaraka ta'ala yana gaya mana ya halicce mu atwaran lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci kwana arba'in muna maniyi kwana arba'in na biyu muna gudan jini kwana arba'in na uku muna nama kwana arba'in na hudu ya zana mu ya kasusuwa na biyar ya lafta wani nama akan wannan ƙasusuwa na shida ya shiryo ya shirya mutum a fesa masa rai a shiryo shi na bakwai kuma a kokari yadda za a fito da shi shine wata tara da kwana goma wato wata bakwai da kwana saba'in kenan to shi ne ce karkara kun abuwara Allah ya halicce ku ne lokaci bayan lokaci saboda haka ne an zo tashi duniya sai ake ba irin wancan bane daga in busa kawai sai a tashi gaba ɗaya kowa da jikinsa ba ba kana karami kana saurayi kana tsoho ba gaba ɗaya za a tashi ubangiji ya ce wa karkara kuma tsawara alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa shin ba ku gani bane ba za ku lura ba ku san ikon Allah kaifa yaya khalaqa Allahu sab'a samawatin Allah ya ci sammai dibaqan wani sama da wani وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا sannan ya sanya farin wata ya zama haske a cikin sammai da daddare kenan wajen da shamsa siraja da rana kuma ya kawo rana ta zama mana fitila saboda neman abincinmu
والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا shi Allah wanda aka ce maka ya halicce mu lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci din nan wanda ya halicce sammai bakwai wata sama da wata shine fa ambatakum min al-ardi nabata shine ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa nan ubangiji wani lokaci yana cewa ya halicce mu min dini wani lokaci ya halicce min ma'in mahini wani lokaci ya halice min salsalin kalfa khairi wani lokaci yake min haba'in masnuni wani lokaci yake salsalin kalfa khairi duk dai fassara ta ta haɗu gaba ɗaya saboda haka aka samu wani littafi China suka ce wai shi Qur'ani me za a riga cikin maganarsa wani lokaci ce an halicci mutum da ƙasa wani lokaci an halicci mutum da ruwa wani lokaci an halicci mutum da tabo wani lokaci an halicci mutum da da da tabo nikakke gashi yanzu anan kuna an tsirar da mu da ƙasa tsirarwa to duk dai maganar za ta haɗu ta zama abu ɗaya lokacin da aka ɗauko ruwa za a haɗa da ƙasa ruwa ruwa ne ƙasa ƙasa ce in an haɗa sai ya zama taɓo kaga ruwa taɓo kenan in kuma min ma min dinin lazimi in an mita shi ya zama mai ɗan farewa min haba'in masnunin kuma an mita shi in an ƙera shi kuma min sarsalin kalfa sheri ya nuna kamar za ka ƙwaƙwasa ka ji ƙarfi to duk wannan ana nuna halittan annabi adamu ne kakanmu amma mu kam da maniyi aka halicce mu kamar yadda aka faɗa cikin alwaran din nan maniyi ya zama gudan jini har lokacin da lokacin fitowar mu yayi wallahu ambata kuma da nabatan nan ana nunawa Allah ya tsayar da mu daga ƙasa tsirarwa kowane ɗan adam ka gan shi mutum biyu ne a haɗe akwai jiki akwai ruhi jikin nan shi ka sani shi kake gani ruhin nan ba ta ganinsa sa alhali ko jikin baya da kima dangane da ruhin domin ruhin shi ne mutum jikin kam abun hawan mutumin ne ko kuma buhun mutumin ne da aka kunsa mutumin da shi saboda haka in sun zo ubangiji ya tattara abubuwa na halitta ya kera wannan jiki da shi wato ruwan maniyin nan uwa da uba sun ci abinci iri-iri duk abubuwan da aka haɗa abincin da shi to wannan abubuwa su ruwa ne su gishiri ne su mai ne su albasa ne su magi ne su manja man gyaɗa man shanu duk abubuwan da suka taru suka gina iyayen mutum suka ci suka aife shi gadon da aka shimfiɗa aka yi amfani da shi ne motocin da aka hau aka tafi ɗaura auren uwarsa ne kekuna da babura da aka hau riguna da zannuwa duk wanda suka taimaka a kawo shi na in ya fito shi wannan jiki to su ne zai biya su bashi wai su ne suka tattaru suka kawo shi hankalinsa duk sai ya kama waɗannan abubuwa da suka taru suka gina jikinsa ba don akwai ruhin mutum da sai ya zama bawansu bayan waɗannan kawai bai san ma wani abu wanda ya halicce shi ba to sai aka ɗauko ruhi kuma daga fadan Allah bai san kowa ba shi sai Allah sai aka soka shi cikin wannan jiki wanda yake neman bautawa halitta da aka aka bar su tare da ya kai shekarun balaga sai ubangiji ya yanke hukunci tsakanin wannan jikin da jikin da yake ciki to yau na yi muku hukunci hukunci shine laila libasan nahara ma'asha kai jiki na baka na baka awa takwas na hutu ba ka son ana girgiza ta to sai awa takwas a jefar da shi akan gado ko akan tabarma ko akan katifa sai ya tafi abun da yawon sa shi ba ya son ba ya son ba ya son ai kawai shi ko jiki bai son ai motsi to sai a zubar da shi ya huta awa takwas in an yi kiran sallar safe sai a sai a kira wurin ya zai shiga cikin wannan jiki su tashi su tafi neman abinci bayan sun yi sallah a taru a yi sallah to shi kenan sai a safke su kuma su tafi neman abinci su raka juna neman abincin wannan jiki in ana sallah to wancan jiki ake wa aiki shi ruhi din in an tafi neman kuɗi neman abinci wannan jiki mai jikin nan shi ake nema wa abinci kowanne nasa awa takwas takwas to a raba awa takwas kuma a rarraba lokacin sallah lokacin sallah sauran awa takwas da suka saura domin awa takwas ne sau uku shine ishirin da hudu laila libasan nahara ma'asha to shi dai in an ga jiki zai cuci rai zai hana shi bauta ubangijinsa sai a raba su a kare mutum ya fada ce ya ridda a raba su da rai ya tsaye tafi abunsa in kuma aka ga rai zai cuci jiki yawan sallah yawan azumi rabuwa da kayan jin daɗi rabuwa da aure saboda ibada nan kuma sai a yi masa faɗa shi rai ake karka cuci wannan saboda haka ne Allah yake gaya mana anan in an dubi jikinmu kaman mun tsiro ne daga ƙasa amma in an dubi ruhinmu daga fadan Allah aka ɗauko mu أنبتكم نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا sannan kuma bayan ko rayu gurgurin yadda za a ɗiba muku in rai rayuwa ta ƙare sun mai idukun fiha sai ya mai da ku a cikin ƙasar nan da kuka tsiro a cikin ta ya ce musu min ha kharagnakum wa min ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra a sake mai da ku cikin wannan ƙasar da kuka tsiro ciki sai a sake mai da ku cikin ƙasar wato mutum in ya mutu sai a mai da shi cikin ƙasa a sake bunnewa wallahu ambatakum min ardi nabata summa idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja in lokacin fita yayi ko sai a sake fitar da kai daga cikin ƙasar nan ka fito filin kiyama Allah ya ba mu sa'a
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا jami'a Allah na son ta ina فجاجا son mai yin ta don ibada ce istighfari ne Allah ne ya umarni da shi wastaghfirullah salatu annabi Allah ne ya umarni da shi sallu alaihi wasallam la ilaha illa Allah ne ya umarni da shi wazkurullah kaseeran wazkurima rabbika bukratan wa asila amma bai ce dole ba ya ce yana so da yana son bai yana son ayi inna la yuhibbu tawwabin wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihun amma sai ce faman sha'at takaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanyar har zuwa ubangijinsa kamar ka ɗauka sai ta zama dole saboda cika alƙawari wa fil hadi inna al-hada kana mas'ula za ka iya don an shiga ba a wuri har har har har ƙarshen rayuwa ana yi don ibada ne, an yi alƙawari kuma ba haɗa su da wata ɗari da ɗari kuma wani ɗari uku da goma sha uku nan duk za su kai mutum fadan annabi amma in an karɓi tijjani ba haɗa su da wata kuma Ah, ba a zuwa ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ku ba zai yarda kai bara ba balle gidan shehu tijjani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a da yin an rasa girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma in ka samu abokai in baka samu kai kai kadai ko ba a shanta ba sannan ka ƙara tsoron Allah don ka samu damar shigar da sauran sharuɗa wajen bin umarnin Allah da mutunta abin da ya hana za ka iya to kai ni ana ba ka ɗari da sauti gani ka je koya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا shi Allah nan wanda ya yi sammai guda bakwai ya halicce ku ya fito da ku daga ƙasa wanda zai mai da ku cikin ƙasar in zaman kabari ya ƙare sake fito da ku tashin kiyama to shine ya- ya sanya muku wannan ƙasa bisaɗan ga ta a shimfiɗe wallahu ja'alakum da bisaɗan
لتسلكوا منها سبلا فجاجا tasluku minha subulan fijaja ya shimfiɗa ta daidai da yadda za ta muku amfani wato aka yi ta ga wurin noma ga wurin ɗiban kayan aiki wajen duwatsu wajen wata ƙasa wajen komai dai ai muku daidai ba ta zama data nitsar da ku kamar taɓo ba ba ta zama busasshiya yadda za ku kasa yin tono ba ya shimfiɗa muku ita litan da ku min hasubulan fijaja don ku samu daman bin hanyoyinku zuwa biyan bukatunku hanyoyi iri-iri fajjan.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Ya Nuhu Rabbi, inna masauni, wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladuhu illa khasara. Annabi Nuhu zai gana da Ubangijinsa, abu ya yi yawa, abu ya yi yawa shekara dubu kana wa'azi ba hamsin, amma baka samu ko tirif ɗaya na mota ba? kullum wannan in sun zo mutuwa sai su gaya wa ‘ya'yansu kun ga tsohon nan kar ku yadda ku ji maganarsa haka ya fama da iyayenmu haka ya fama da kakanninmu ku ma kar ku yadda ku bi shi to ana cikin wannan hali sai Allah ya ce masa Nuhu ah, sau- ba sauran wanda zai musulunta cikin mutanenka illa man kadaman sai dai wanda ya musulunta da amma nan gaba za ka samu kowa ba to shi ga nan yanzu zai kuka wa Allah baya ya yi wannan kuka to sai ya roƙi Allah Allah ya masa hukunci tsakanin da wannan kafirai rabbi ya ubangiji na inji annabi nuhu innahum asawni kafirai mutane na asauni sun ki magana ta wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara sun bi mutane waɗanda suke manyan gari masu manyan ƴaƴa masu manyan dukiya masu faɗa aji sun bi maganarsu mutanen da da dukiyarsu kowannensu da dukiyarsa da ‘ya'yansa duk ba su ƙara masa komai ba sai asara tun da yake ba bauta wa Allah da dukiyar ba ba tare an bauta wa Allah tare da ‘ya'yan ba to sun bi maganan waɗannan mutane sun ƙi magana ta saboda haka dai kullum manyan gari su suke gyaran gari in sun gyaru su suke ɓata gari in sun ɓaci saboda haka kake ji yawanci ihu a cikin wuta masu ihu a cikin wuta manyan masu ihu za ka jabi suke cewa ma a gani an nimaliya dukiya ta ba ta amfani da komi ba yana ihu cikin wuta abin da zai ce kenan wani kuma ce ma a gani an nimaliya halaka an ni sultaniya shi kenan sarauta ta ta a banza iko na ta a banza bai amfani ni ba da su suke bata gari in sun ɓaci su suke gyaran gari in sun gyaru su manyan gari to sun bi maganar manyan gari masu yawan ƴaƴa masu yawan dukiya sun bar magana ta mallaka gidu malu wa illa khazara ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا sun yi mini makirci sun mini mugun tanadi duka ne mugun shawara ne kowanne su yi ga ransa karka yadda kai maganar tsohon nan haka iyayenmu da kakanninmu suka shafa ma da shi karka yadda makirci kullum suke kulla mini wa makaru sun yi makirci makaran wani irin makirci kubbaran mai girma وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تد ولا تذرن ودا ولا سواعا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا suka yi annabi nuhu ya gaya wa Allah abinda Allah ya fi kowa sani abinda suke gaya wa junansu wa qalu suka ce la tazrunna alihatakum kar kowa ya yadda rabu da dodonsa kar ku yadda ku rabu da dodonninku kar ku yadda ku rabu da dodonninku wala tazrunna wuddan wala suwa'a kar ku yadda ku rabu da dodon da ake kiransa wuddu kar ku yadda ku rabu da dodon da ake kiransa suwa'u kar ku yadda ku rabu da dodon da ake kiransa yamuzu kar ku yadda ku rabu da dodon da ake kiransa ya'uku kar ku yadda ku rabu da dodon da ake kiransa nasru waɗannan dodanni kar ku yadda ku rabu da su ku bi dodannin ku abin da suke wasiya wasiya wa juna kenan to idan musulmi ya gaya wa ɗan uwansa mai sallah mushriki to ana neman ya gaya masa wannan mushrikin wani dodo yake bautawa domin ko waɗanne mushrikai dodon su yana da suna kaga nan an kawo sunan dodani akwai wuddu akwai wuddan wala suwa'an wala yangusa wa yauqa wa nasra an faɗi sunayen dodanni guda biyar can ko mutanen makka suna da u'al suna da ubal suna da manatu manatu sarifatul ukhra to idan ka ce musulmi mushriki to dole sai ka nuna mutane wani gunki yake bautawa ne sunan gunkin a ina yake bauta masa wani lokaci yake bauta masa a wace rana me yake faɗa wajen bautar duk ana bin ka bashin wannan idan ka kuskura aka ji lokacin bautanka lokacin bautansa ya ce Allahu akbar to kai wa Allah ƙarya wannan ba sunan dodo ba ne Allahu akbar ba sunan dodo ba ne to kai wa Allah ƙarya kuma Allah zai kama ka saboda haka ne manzo Allah yake cewa man qala ya fi ya kafiru faqad ba biha aduma don musulmin da ya faɗa dan uwansa musulmi kafiri ta kidan ya zama kafiri wanda aka ce masa kafiri in bai ridda ba to wanda yake masa kafiri shi ya ridda amma ba yanzu za a gaya masa sai da zai mutu domin ya ta abubuwa guda uku ya ce la ilaha illallah da wannan musulmi yake faɗa ba ta da amfani akwai zaman lafiya ya ce sallah biyar ɗin da wannan mutum yake sallah musulmi ba ta da amfani akwai zaman lafiya wajen rena la ilaha da rena sallah ya ce karatun qur'ani da wannan yake yi bai da amfani bai isa mai da shi musulmi ba mushriki ne har haka to kaga tsakaninsa da Allah musamman in mutumin mahaddacin qur'ani ne to shi kenan kowa ya huta tsakaninsa da Allah Allah ya ce qur'aninsa la yamassu illa almudahharuna wannan littafi na ba mai taba shi sai mai tsarki kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne to yaya Allah zai ɗauki ƙur'anin san da yake ba mai taɓa shi sai mai tsarki ya ɗauka kuma da gangan ya jefa a cikin najasa to lallai kai da Allah za ku yi shari'a ta tuhume shi ya jefa ƙur'anin sa cikin najasa bayan ya kirari wa ƙur'ani ya ce la ya masu ilal mudahharuna kuma ya ce bai yadda mushrikai su je ko kusa da makka ba balle su zo kusa da haramin sa mai tsarki an san kuma ƙur'ani ya yi harami tsarki za ka shiga cikin harami mace za ta je cikin harami ta soma dawafi haila zo mata ba za a kore ta ba sai ta fita a hankali dawafi dai ya kare sai ta fita to amma ba yadda za a yi tana da haila ta taɓa qur'ani to saboda haka kuma an san shadda dai najasa ce shaddodi da yawa a makka ba hana yin shadda ba amma an hana kafin shiga makka mayanka da jini da komai ba hana ba amma an hana kafiri shiga makka to najastuwan kafiri ya fi shadda muni ya fi mayanka muni tunda an basu a makka ba a bar kafiri ya zo ba kar ya zo kusa da harami innamal mushriku wa najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amin hadha to kace Allah da kansa bayan ya ce qur'anin sa mai tsarki ne ba mai taba shi je mai tsarki bayan Allah ya ce inda mushrikai najasa ne amma kuma daga ba ta ce ya ɗauki Qur'anin nan nasa ya jefa cikin najasa wato mushriki saboda haka babu kafiri ma da cin Qur'ani Allah ba zai yarda ba kafiri ya haddace Qur'ani Allah ba zai zai bude da ya karanta ya dauki abin da yake so a bai da iko ya haddace duk wanda yake mahaddaci ya zo mushriki to shi da Allah za su yi shari'a ba ruwan wannan mahaddacin da aka ce masa mushriki ne ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويؤوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد حقيقة أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وأن متاني سم بد متاني ديوا يا الله أبيجينا النبي نوه ينا غانا واد الله ينا ديا مسينا مسكوكا دامو السحر sun ɓadda mutane da yawa shekara da shekaru shekara dubu ba shekara hamsin nake wannan aiki amma sun ɓadda mutane sun hana su yarda da magana ta sun bi maganganun manyan gari sun ƙi magana ta Allah kar ka ƙara musu koyi sai ɓata daga nan
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا saboda zunubansu masu yawa ɗin nan saboda su ne daga ƙarshe ya aka yi ne Allah dulmu yadda su yi cikin ruwa ففتحنا أبواب السماء الماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على ابن القدر وهملناه على ذات الواهي ودسر كزوج حياتنا كلها وتو Allah ya saukar da ruwa daga sama yace ruwa ta sama ta kawo ruwa ƙasa ta amayar da ruwa ruwa ya haɗu nan da nan saboda zunuban waɗannan kabar ungure sai aka dulmuyar da su cikin wannan ruwa to bayan an dulmuyar da su cikin wannan ruwa me ya faru wa udkhilu nara sun nutse cikin ruwa sun kulle cikin wutan jahannama walam yajidu lahum min duni da ansara walam yajidu lahum ansara ba su sama wa kansu mataimaka wanda za su roƙi Allah su hana shi ya halakar da su da ruwa ko ya ko ya yi musu azaba a lahira da wuta ba ba wanda suka yi musu wannan taimako
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا da abu ya kai matuƙa Allah ya gaya masa ya nuhu innahu lan yu'mina min qawmika illa man qadama fala tattaki ya nuhu ba wanda zai sake musulunta daga cikin mutanen kan nan banda waɗanda ka samu nan shikenan ba saura sai to Allah ina amfani su inda haka ne kam la tazar ala dardi min al-kayfi da yar ina roƙonka Allah ka halatar da su ko gida ɗaya ko mai gida ɗaya ka da ka rige a cikin kafirai shikenan al'umma ka gaba ki da Allah ya kawo ruwa ya dulmu yadda ita wannan duka ana gaya wa mutanen makka kafirai ne abinda zai same su in suka ci gaba da ƙayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gaya wa mutanen duniya har gaba da gobe duk mai ƙaryata alqur'ani mai ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaba da musulunci abinda zai same shi kenan halaka fa kullu nakalna bi zambi fa minhum man arsalna li hasiban wa minhum man aghraqna wa minhum man khazarna bi al-ardh wa minhum man khazarna bi al-ardh wa minhum man aghraqna kowanne an kama shi da laifinsa to kowa ya saurari irin laifin da yake da shi za a kama shi ursilu nara falam yajidu min dunillahi ansara wa qala nuhu rabbi nuhu zai ya rabbi ya ubangijina la tazar dayyaran ardardi min alkafirina kar ka bar mai gida ko ɗaya a bayan ƙasa daga cikin wannan kafirai innaka in إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا الله أبنجي waɗannan kafirai in ka bar su a bayan ƙasa suka ci gaba da rayuwa ba su da wani amfani ba abin da za su haifa sai fajirai kafirai ƴan uwansu ba su da amfani halakar da su kawai ka ƙarfi ƙasa da halakar da su wala yarju illa fajiran kaffara ba za su aiki kowa sai fajiri dan uwansu sai kafiri dan uwansu ba su da amfani Allah ka halakar da su a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shawaran badar an kama kafiran makka guda 70 suna daure a hannu annabi ya taron shawara ya za a yi da su ya za ku ba da shawara ya za a yi da su saboda Allah ya ce wa shawirhum fil amri sai abubakar ya ce ya rasulullahi wayannan danginmu ne mutanenmu ne kowa ya san abin da suka yi mana lalle ne amma yanzu mu yanka musu fansa su biya kuɗi zai taimake mu a sabon garinmu da muka koma da harkokinmu na jihadi su kuma waɗaki da su musulunta watakila su aifi ‘ya'ya masu musulunta duk danginmu ne ni dai ra'ayi na kenan kowa ya faɗi nasa mawai ce ni ko ya rasu lallahi da nake so waɗannan kafirai kowane kafiri ka danka shi ɗan uwansa musulmi ya kashe shi ba abin da muke so nasu ƙasa kawai ta jika ta wari da jinin siyasi daga yanke wannan shawara to yawanci shawara in ta haɗu ƙarshe annabi shawara suna bakwai ke ɗauka sai ya ce kamun ya ɗauki shawaran kowa daga cikin sai ce a'a Allah mai iko Allah yana da bayansa a sama guda biyu wannan kullum sha'aninsa a tsananta wannan kuma sha'aninsa a sauwaƙe inna Allah la yulayyin quluba aqwamin hatta tasira al-yana min al-laban wa inna Allah la yushaddidu quluba aqwamin hatta tasira ashadd min al-hajar innama masaluka ya umar كمثل نوح يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أو كمثل موسى يقول ربنا اكبس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإنما مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم أو كما قال عيسى عيسى يقول إن تؤذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم annabi ya yabe su kowanne ya haɗa shi da wani shugaba da manyan shugaban addini mai ɗaukan azima da mai ɗaukan rufsa ce misalinka Allah ya kalli waɗansu mutane ya ba su zuciya mai taushi wane nono waɗansu ba ba su zuciya mai ƙarfi wane dutse misalinka umaru kamar misalin annabi nuhu ne yace ya roƙi Allah ya halakar da mutane ta gaba ɗaya kada ya rage mai gida ko ɗaya ba su da amfani ko kamar annabi Musa da yake Allah ka lalata dukiyarsu ka ɗaure zuciyarsu ka lalata su kar masu su imani din sai sun gaza ba misalin da kai ku abubakar kamar misalin annabi ibrahim ne da yake to Allah wanda ya bi ni na wani wanda bai bi ni ba Allah kai mai gafara ne mai jin kai ko misalin Isa ina cewa Allah to in kai musu azaba ma bayin ka ne in ka gafarta musu ma kai ne mai iko kai ne mai mai- mai hukunci a yayi biye su duka da wannan daga ba sai dauki shawaran Abubakar bismillah rabbi ighfir li kulli wal walidayya Allah kai mini gafara da ni da iyayena guda biyu waliman da kala bai ce mumin da duk wanda ya shiga wannan jirgin nan na muminai kuma dukkan su muminai ne sai dai dabbobi walil mu'mina mu'minati Allah kai gafara wa muminai maza da muminai mata wala tazidi zalimina illa tabara amma waɗannan kafirai azzalumai kar kara musu komai sai halaka
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم wannan suratul jinni ta sauka kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka a lokacin shekarunsa suna wajen tsakanin hamsin zuwa hamsin da ɗaya ta sauka sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana cewa qul ya rasulullah qul huwa ilayya annahu istama nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ga yawa duniya annahu yadda lamarin yake istama nafarun minal jinni waɗansu jama'a na aljannu sun saurari karatuna wa istaramna ilayka nafaran minal jinni yasma'ul qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadi ila al-haqqi wa ila tariqin mus- wa ila tariqin mustaqim yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim yadi ilal haqqi addini kenan wa ila tariqin mustaqim tariqa kenan nan gaba za ta wanda yastaqam ala tariqati yadi ilal haqqi addini kenan na asali wa ila tariqin mustaqim tariqa kenan hanyar zikiri wanda shine kololuwa a cikin musulunci zikiri ba in ka kirga matakai hawa hawa na musulunci guda goma nan zikiri ne zaka samu a sama إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات كذا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أسمع duk wanda Allah ya raba shi da zikiri to ya raba shi da jama'ar annabi jama'ar Allah ya hada shi da jama'ar shedan ubangiji yana cewa استاوذ عليهم الشيطان فانسيهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون duk wanda shaidan ya raba shi da zikirin Allah to ya mai da shi cikin jam'iyyarsa ya fi da shi cikin jam'iyyar Allah kuma yayi asara da shi na Allah ne cikin jam'iyyar Allah yake wa inna jundana lahumul ghalibuna in ala inna hizbal lahumul ghalibuna yanzu ko yazo hibu shaidani wannan yayi asara kowa ya rabu da zikiri ko ko wani ya raba shi da zikiri to shaidan ya raba ka da zikiri ya fi da kai cikin jam'iyyar Allah ya mai da kai cikin jam'iyyar shaidan a kula da zikiri Allah yana ce ayi zikiri yadkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub kai ta zikiri kana tsaye kai ta zikiri kana zaune kai ta zikiri kana kwance in ji Allah in kai haka kai ne ulul albab mai hankali قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أغيا الدنيا يد لمري يكي الجن جن النسيبين sun same ni ina karatun Qur'ani sun saurari karatuna suka ce sami'na qur'anan ajaba ka amma mun ji karatu abun ban mamaki ba mu taba jin karatu irin wannan mai ban mamaki karatu mai ban mamaki yadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim karatu mai shiryawa zuwa ga addinin musulunci da hanyar zikirin Allah wanda shine hanya mustaqimiya yadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim to mustaqim in zaka sa masa alif tafdili sai ya zama askam ka cire ta saqim kuma in kai masa alif azi sai ya zama askam shi ma askam din abu biyu ne askam na mustaqimai daban yana nufin istiqama bin hanya daidai askam na saqimai daban yana nufin ciwo mafi zafi to idan mutum ya faɗi magana ta rikice maka da adalci ga adalci shi za ka koma ka tambaya ka ce ban gane ba shin da ka ce an masa kaciya a banki wanzami ne ya masa kaciya a banki ko ko an naɗa shi ya zama mai biyan kuɗi a banki an masa kaciya a banki shi wanzami ya kai banki banki ya masa kaciya ko ko an naɗa shi kaciya ne a banki mai bada kuɗi kaciya to wanda ya faɗa shi zaka tambaya in dai kana da adalci wani an masa kaciya a banki to wanzami ne ya kai shi banki ya masa kaciya ko ku a an naɗa shi kashiya mai biyan kuɗi a banki mai bada kashi to wanda ya faɗa shi zaka tambayi in kana da adalci amma ba za ka rika ɓata mutunci da ina ganin sa dattijo shi ko kaciya ba ta ya masa ba sai ji sai je garin ji aka yi masa kaciya banki ya ta ɓata mutuncin babban mutum to wa adalci shine musulunci kai adalci idilu idilu Allah yake ce mu adalci kai adalci idan larabci mai ɗaukan lafazi biyu ne ko uku to in ya rikice maka sai ka tambayi wanda ya faɗa me kake nufi cikin waɗannan guda uku to sai ya faɗa maka wanda yake nufi kuma dole ka bi shi ka gaskata shi don shi ne mai magana mu ne masu askam to mu za a tambaya shi askam din nan naku na saqimu ne ko na mustaqimu ne sai mu ce a'a mu namu askam ba na saqimu bane na mustaqimu ne to shikenan mun yarda ai duk ɗaya ne yana yiwuwa amma a tashi a rika cewa duk wanda ya zama kafiri don a tada hankali shi hana mu zaman lafiya don Allah a janye irin waɗannan maganganu mu samu zaman lafiya inna samina qur'anan ajaba yadi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim suratul al-kahfi kenan inna samina qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا yadi ila rushdi famanna be walan nushrika bi rabbina ahada shi wannan qur'ani yadi yana shiryarwa ila rushdi walan nushrika bi rabbina amanna bi ko mun yi imani da wannan alqur'ani da muka ji annabi Muhammad yana karantawa annabi Muhammad rasulun ila al-insi wal jinni wa ila jami'il khala'iqi wato annabi Allah ya aiko zuwa ga mutane da aljannu as-saqara lil mukallafani wanda Allah ya ɗora musu takalifi mutum da aljan kuma shi annabin kowace halitta ne gaba ɗaya har mala'iku har komi ma tun da Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aike ka zama rahama ga talikai gaba ɗaya tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira duk duk halitta gaba ɗaya shi annabinta ne sallallahu alaihi wasallam kowace halitta da abin da ya dace da shi tsakaninsa da ita shi sallallahu alaihi wasallam ya dila rushd fa amanna bi mu dai aljannu mun yi imani da wannan alqur'ani mai shiryarwa zuwa ga shiriya waran nushrika har abada ba za mu hadawa bi rabbina ubangiji mu ahadan kowa ba in an ce shirku an faɗi ahadan to shirku wanda yake muƙabala da imani kenan in an faɗi shirku an faɗi andadan shirku mai tsafi kenan waje da musulunci amma wanda yake kore ahadan to a cikin musulunci yake yana hana tawakkuli ne kawai amma baya hana musulunci shi ainihin shirku iri uku ne kawai yadda muke faɗa kullum yadda ya zo a ƙur'ani yadda ya zo a hadisi islam yana da muƙabilinsa na shirku andadan يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون هزوا فلا تجعلوا لله أندادا kada ku haɗa wa Allah dodanni ayyuhan nasu kenan aka kira kar ku haɗa wa Allah dodanni to duk wanda bai haɗa wa Allah dodanni ba to ya zama musulmi ba mushriki ba ne to in an hau sama an kai makamul imani ba za a faɗi andadan ba don bai da andadan bai da gumaka sai a ce قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا kar ya haɗa wa Allah kowa kowa wato kar ka bauta wa mutum ya sa ka saɓon Allah ya hana ka bautan Allah don ya ji daɗi kai ka ji daɗi to ya zama dodonka to ahadan kenan shi aka kore anan wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina mu'minanci yake rage imani yake ragewa na ƙarshe wanda yake muƙabara da ihsan domin shirkun jaliyun shirkun khafiyun shirkun akwa haka suke guda uku mai muƙabara da ihsan kuma shine Allah ke cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an kar ku hada wa Allah komi to wannan hijabi yake kawarwa wance ya kauda dodo wannan ya kawo da dogara da mutum wannan ya kawo da hijabi gaba ɗaya an dadan mukabara da islam ahadan mukabara da iman shay'an mukabara da ihsan to haka shirkun suke a addini dai ba irin wanda ake yafa mutane ba ba ba, ba hujja din nan ba bismillah يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه يد لمري يكي jaddu rabbina girman ubangijinmu ta'ala ya ɗaukaka matuƙar ɗaukaka a haɗa masa wani abu girmansa ya wuce a haɗa masa wani abu ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya girma mattakaza sahibatan ba shi da abokiya wato mace wala waladan ba shi da ɗa shi Allah ubangiji kuma har yanzu dai irin wancan magana na asqam da ake kururuwa wai shi ya mai da mutane kafirai ba haka ba ne ba a gane ba ne ko ba a tambaya ba ko ba a yadda ba wato misali yanzu gashi mun karanta wa'inna ta'ala jaddu rabbina idan na ce jaddul hasani wal husaini kakan hasan da husaini annabi kenan ko ka jaddu jaddul hasani wal husaini kakan hasan da husaini wa kenan annabi muhammadu to yanzu in nace jaddu rabbina ma sai ka fassara wannan jaddun kaman wancan jaddun kakan ubangijinmu ina qul huwallahu take lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga madda ɗaya ce ba bambanci sai dai ma'anoni jaddu kaka jaddu girma girma da ɗaukaka haɗe to kaga ba za ka zo wajen jaddu rabbina ka ce kakan Allah ba wane kai to da lam yalid wa lam yulad kuma iri ɗaya ne jaddul hasan da husaini kuma kakan hasan da husaini duk rubutu ɗaya ne wasali ɗaya ne madda ɗaya ce ma'anan ne daban to kowanne sai kaga wanda ya dace asƙam ɗin nan na saƙimu ne ko na mustaƙimu ne sai mu ce a'a na mustaƙimu ne ba na saƙimu ba ne sai ka ƙyale ka ƙyale mu mu ne da abun mu kamar in wani ya ce maka ka zama kafiri ka haifi ɗanka ka sa masa suna aliyu aliyu baka san sunan Allah ne ba wala ya udu hibza huwan to ashe aliyu aliyu ai Allah ne ka ka zama kafiri ka sa ɗanka sunan Allah sai ce a'a innamal a'malu binniyati kowane abu niyya ake duba wallahi ba sunan Allah na sa ba sunan sahabin manzon Allah Ali ibn Abi Talib na sa kuma annabi bai goge sunan ya canja ba ce bari a raba shi kada ya zama sunan Allah ya bar masa sunansa saboda haka niyyata na sa niyyata sahabin manzon Allah na sa shine Aliyu amma ba Aliyu azimu ba Allah ai adalci sula wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattaka sahibatan wala warda girman ubangijinmu ya ɗaukaka fiye da yadda za a ce yana da mace ko yana da ɗa ya fi haka وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شردا كي aljanu suka ce irin wannan maganganun banza irin wannan karatu da muka ji kaga ya warware kowace jahala ya warware ko ashe mutanen mu din nan suna faɗa wa Allah maganganun banza ne masu cewa mala'iku ƴaƴansa ne almalaikatu banatullahi ko yana da ɗa ko yana da abokin tare ashe maganan banza mutane mu suke kaji magana da yau filla filla a wannan karatu wanda muka jinna tare jaddu rabbina mata zai badan wala wala wani kana ya kudu safihuna ala Allah sharda wawayen mu suna faɗa wa Allah maganganun da ba su dace ba maganganun ratsatsu
وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا مو دي ينزو أغنمو bayan wannan karatu mai bayani mai shiryarwa da muka ji wajen manzon Allah din nan kai ba ma zaton ma ko mutum ko aljan zai wa Allah ƙarya ya ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya ba ma zaton wani zai zai wannan irin kuskure ya ce Allah yana da ɗa ko yana da abokin tarayya a cikin mutane ko aljannu bayan wannan bayani da muka sa
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا wato akwai waɗansu mutane min al'insi mazaje mutane min al'insi ya uzu na birjari min suna neman a suna nema in sun zo za su sauka wani wuri sai su ce ina neman tsari babban mai wannan wuri babban waɗanda suke wannan wuri ina neman tsari a wurinsa wato aljanin da babban aljanin da yake wannan wuri ina neman tsari a wurinsa to yanzu an ka a'udhu billahi minash a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a'udhu billahi bi bi azimi hadhal wadi ba wato su aljannu suna jin daɗi in ƴan adam suna girmama su su suna biya musu bukata har abun ya jawo su bauta musu su biya musu bukata su daɗi suke ji in an musu dinnan su rika ba da sharaɗi ana bi suna ana samun biyan bukata sai su taru su ɓace gaba ɗaya raduhu su ƙara musu rahakan wahala bata وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا وإنهم سوسفهاء الجن دين wawayen namu su ma kamar yadda Qurayshawan Makka suke zaton in an mutu ba a tashi su ma haka suke cewa ba in an mutu ba a tashi lan ya ɓata Allah ahadan Allah ba zai tada kowa bayan an mutu an mutu kenan an gama yadda su kafiran Quraysha suke faɗa to haka wawayen mu na aljannu haka suke faɗa
وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا مو لوكتين da manzo Allah ya bayyana to sai lamari ya canja wa aljannu da aljannu suna hawan juna suna hawan juna suna hawan juna har su je sama kusa da mala'iku suna jin maganganun mala'iku abin da zai faru wanda Allah ya bada umarni za a yi shi sai su sauko su gaya wa bokaye a samu karma ɗaya ta gaskiya boka shi kuma ya haɗa da tara nasa a yi ta karɓan kuɗin mutane to lokaci ya yi yanzu za a share tsakanin sama da ƙasa ba a son ƙarya ta riƙa yawo a wurin domin gaskiya ta zo annabi za a kawo masa wahayi mala'iku za su riƙa zuwa wajen annabi suna kawo masa wahayi mala'iku suna zuwa wurin mutane masu karatu masu zikiri aiki mai kyau yana hawa sama saboda haka ana so a share ba ba za a bar waɗansu yan fashi da makami a can sama ba su aljanun nan to sai aka share su aka kore su da bakin wuta wato wutan da ake ɓamɓarowa daga daga taurari ana jifan su da shi aka hana su aka koro su aka aka aka kore su wa inna mu labasna samaa mun sa komawa inda muke zama a sama din nan mun sha ba mun ji ba dama fa wajanna sai muka same ta muliyar harasan an cika ta da masu gadi ba wanda ya isa je wurin harasan shadidan masu gadi masu tsananin karfi da tsananin gadi wa shuhuban masu dukan mutane da bakin wuta
وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع من يستمع لان يجد له شهابا رصدا با كمان دا با da sai mu hau mu zauna mu riƙa jin maganganun mala'iku mu zan zauna don mu ji abubuwan da mala'iku suke wada da haka ne amma yanzu wa ne mutum ba zai yiwu ba wa inna kunna naqudu minha maqa'ida wuraren zama lissami saboda istiraqu sami wa man yastami lana duk wanda ya kuskure yanzu ya je wuri yace ina neman jin maganganu ya jillahu shahabar rasul zai samu duka da bakin wuta a wurin masu gadi
wa inna la nadri أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا كاي الأمر إذا يتنجى da muna hawa muna zama lafiya muna jin maganganun malaku amma yanzu ba wanda ya sa sai a yi ta dukan mutane da wuta an hana mutane zuwa lalle akwai wani abu da ya faru ba mu sani ba ko wannan abun da ya faru nan Allah yana nufin wani sharri ne ga mutanen ƙasa ko ko yana nufin alheri ne na shirya da su to wanda aka jefe su aka kore su dai kam ya zo musu sharri wanda ko suka saurari qur'ani suka yi imani ya zai musu rashadan din alheri domin dama haka haka wai sarawna lika nafaran min aljinni sul qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qad wallu ila qaumin munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila bi musaddiqan lima yadi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya zama musu rashadan su wanda suka ji karatun qur'ani wanda ko aka jefe su da bakin wuta da taurari to suka ya zama musu sharri wa inna la nadri mu ba mu sani ba abin da Allah yake nufi da wannan a sharrun urida biman fil ardi ko shin sharri ake nufi da mutanen ƙasa aka yi wannan canji aka hana hawa sama an ko kuma arada bihim rabbuhum rashadan ubangijin su yana nufin wani shirya ne da su ai yana nufin shirya ne da su za a bar saman ni lafiya lau sai wahayi ne da ayyuka mai kyau da mala'iku suke yawo banda shaidanu a sama sai can shekarun apollo 11 aka sake samun shaidanu suka sake hawa sama dama shaidanu iri biyu ne wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayadin linsi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljannu shaidanun mutane abokan shaidanun aljannu ne shaidanun aljannu abokan shaidanun mutane ne to shaɗanun aljannu sun hau sama da annabi zai zai rika karɓan wahayi an kore su an share sama an hana su hawa to bayan shekara dubu da ɗaruruka sai shaɗanun mutane suka so mu sake hawa shaɗanun rasha da shaɗanun amerika to suka sake hawa sama an tambayi shehu 1961 a misra me kake cewa da amerika da take cewa za su hau sama me kake faɗa kan wannan cayi ba abin da ƙur'ani ya rage alƙur'ani yana faɗa mana ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min qadri samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan bi ala rabbikum bi ayi ala rabbikum tukaziban yursalu alaykum ashwazun min nari wa nuhasun fala tantasirani yace ubangiji ya gaya wa jama'ar mutane da jama'ar aljannu ba kuna so ku hau sama ba ai ba za ku iya hawa sama ba sai in kun samu hujja to shedanun aljannu sun samu hujjan hawa sama bayyanan annabi an kore su ba dama su sake hawa sama yanzu kuma lokaci ya yi shedanun mutane ma su samu hujjar ilimi sun samu hujjar ilimi na hawa sama amma fa abin ba zai zama alheri ba domin ayar suratu Yusuf tana ce mana afa aminu an ta ce wa ka ayyin minayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun afa aminu an ta ce ghashatu min azabil aw ta ce sa'at baghdhum la yashurun da yawa ayoyin Allah sama da ƙasa mutane suna takawa amma sun kau da kai ba sa gani eh ayoyin Allah a ƙasa kam ana takawa ana kawar da kai ana kafircewa amma ayoyin Allah a sama bayan an koro shaidanu da aljinu wani mutum ne shaidani ko kafiri zai iya hawa sama ai babu sai lokacin da jirgin sama ya soma hawa sama alif da ɗari tar daidai abin da ya ta ci gaba ya ta ci gaba har ya kai lokacin hawan hawan apollo 11 to nan ne shaidanun mutane suka hau sama amma shi wace ƙarshen sa ba kyau kun ji Allah ya ce yursalu alaikum shuwazun min nirin Allah zai jefa muku shuwazun min nirin hasun za a jefa muku wuta da bakin wuta a koro ku da shi da kuma ruwan tagulla mai zafi to su shedanun aljannu an koro su da bakin wuta din to sauran waɗannan shedanun wuta su ma da ƙarshe wataran da ruwan tagulla za a koro su وإنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع وما يستمع إلى نجل شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك kunna tsara'ika gidada mu dai ga munan waɗansu daga cikin mutanen kirki wanda suka yarda da Allah da annabi suka bi addinin islam wa minna duna zalika wasu kuma ba haka ba sun kafirce wa Allah kunna tsara ga gidan sai muka zama hanya daban-daban ga hanyar mumini salihi ga hanyar mutumin banza haka dai muke wato aljanu haka suke su aljanu su ne abokan zaman mu mutane mu mutane cikin mu akwai min nasalihuna minna duna zalika aljannu su ma akwai min nasalihuna minna duna zalika amma annaba abokan zaman su mala'iku ne dukkan su la yasuna la ma amara wa yaquluna ma yumaruna shaydanu ku abokan zaman su kafirai ne dukkan su yasuna Allah wa la ya'tamiruna to mu kuma namu yadda muke haka suke dukkan jikuna guda biyu nan ba a ukun nan ba a ganin su jikin mala'ika ba a ganin sa jikin aljani ba a ganin sa jikin shedani ba a ganin sa wayannan abokan zaman mala'iku dukkan su masumai wayannan kuma abokan zaman mutane min nasalihuna min naduna zalika wayancan kuma kafirai ne wayannan shiyadi la yuhuna ila awliya min jadilukum wa yadatuhum innakum la mushrikun malam ne ba ma yau ba malam bane tsohon gwamna tsohon gwamna ne tsohon ministan abuja Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mun gode to Allah Allah ya mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen da malamu da malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ke mana addinin mu Allah ke mana mutuncin mu Allah ke mana kasar mu lafiya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah kiyaye mana kasar mu da dukkan fitina Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatan mu Allah biya bukatan wanda muke musu addu'a masu neman karya mu Allah ya karya su masu neman danne mu Allah ya danne su masu neman lalata mu Allah ya lalata su Allah ya kauda sharrin Najeriya kawo alheri albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin